وجودا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا عباد الله ثبت في السنن من حديث أقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم عرفة ويوم النهر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام إننا اليوم نعيش فرحة نعيش يوما من أيام أعيادنا في الإسلام وهو يوم الحج الأكبر يوم النحر بعد أن قضى الحجاج حجهم ووقفوا بعرفة تائبين مستغفرين متذللين خاضعين وجل لهم الرحمن برحماته ونفحاته نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المقبولين وأن يجعلنا من العتقاء وأن يجعلنا من عباده الصالحين هذا يوم خصه الله سبحانه وتعالى لعباده ليتقدموا إلى الله بالشكر على ما من عليهم من نعمة الهداية ومن نعمة الإسلام هذا اليوم وهو تمام الأيام العشر التي فضلها التي جاء فضلها عن أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأنها أفضل الأيام على الإطلاق هذا هو تمام العاشر منها وفيها شرع الله سبحانه وتعالى لعباده ما يبرز فيه معلم أو أكبر معلم من معالم هذا الدين وأكبر ركن من أركانه وهو التوحيد كانت هذه الأيام العشر كلها أيام التوحيد لأن الحج وهو ركن من أركان الإسلام قام على هذا الأساس فكل شعيرة من شعائره وكل عمل من أعماله وكل عبادة يتقرب فيها الحاج إلى ربه فيها كلها تنادي بالتوحيد وكلها تدعو إليه وتدل عليه إن الحج من يوم أن أمر الله المولى سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام بل من يوم أن هيأ له مكان البيت أعلن له أن هذا المكان إنما هيأه ليكون دليلا على توحيده دليلا على وحدانيته على تفرده بالألوهية والربوبية وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود هكذا أعلنها الرب سبحانه وتعالى من يوم أن بوأ لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي أي طهره من الأنجاس الحسية والمعنوية من الأنجاس المعنوية وهو أنجاس الشرك بالله نجاسة الشرك بالله نجاسة الأوثان والأصنام نجاسة كل ما يعبد من دون الله ومن النجاسة الحسية أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام أن يطهر بيتي بيته من هذه الأنجاس كلها وفي سياق آيات الحج جاء ذكر التوحيد مرارا ونفي الشرك عن الله سبحانه وتعالى وأنه فرد أحد لا يعبد سوى لا يعبد سواه يقول الله سبحانه وتعالى في سياق هذه الآيات واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب هكذا أعلنها الرب سبحانه وتعالى أن المسلم في هذا الأيام يؤكد هذه الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى وحده هو المعبود بحق لا يعبد غيره حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق في هذه الأيام وفي هذا اليوم المبارك أمر الرب سبحانه وتعالى عباده أن يشكروه على نعمه ويكثروا من ذكره بالتكبير والتهليل والتحميد وإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا كان العرب في الجاهلية يجعلون الحج موسما للتفاخر فكل قبيلة تتفاخر بأنسابها وتتفاخر بأيامها فيقوم أحدهم ويقول كان أبي يحمل الحمالات كان أبي يحمل الديات كان أبي, كان أبي يطعم الطعام فالكل يذكر أباه ويمدحه ويذكر مآثره ومناقبه أو يذكر مفاخر قبيلته فقال الله سبحانه وتعالى مرشدا لهم وموجها ماذا عليهم أن يفعلوا في هذه في هذا اليوم قال وإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ثم أرشد المولى سبحانه وتعالى عباده أن يكون ذكرهم لله وأن يدعو الله سبحانه وتعالى يسألوه الدنيا والآخرة يسألوه الحسنة في الدنيا والحسنة في الآخرة لأن هناك من الناس من يحج لا لله وإنما يحج لغرض دنيوي فقط كأن يحج كما كان الجاهلية بعضهم يحج ليسأل الله الغيث يعني يسأل الله الأمطار أو يحج ليسأل الله المال أو يحج ليسأل الجاه والملك لكنه ينسى آخرته فأمر الله فذكر الله سبحانه وتعالى هذين القسمين من الناس ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هذا القسم الثاني هو الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم يستشعر أنه في حاجة بل أن حياته في هذه الدنيا إنما هي مزرعة للآخرة فلا يكون همه الدنيا وحدها لا يسأل الله غيرها فليذكر الله سبحانه وتعالى وليدعه لكنه لا ينسى آخرته وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نسيبك من الدنيا ومن الناس ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أمر الله سبحانه وتعالى عباده أن يذكروه في هذه الأيام أيام التشريق أيام, ذكر أيام أكل وشرب وذكر الله كما قال عليه الصلاة والسلام إنها أيام أكل وشرب وذكر الله واذكروا الله في أيام معدودات ذكر غير واحد من المفسرين أن أن الأيام المعدودات هي هذه الأيام أيام التشريق هذا اليوم الذي نحن فيه وثلاثة أيام بعده فلنكثر من ذكر الله عز وجل في هذه الأيام ليكون شاهدا على شكرنا لنعم الله وأجل نعمة وأكبرها وأعظمها نعمة الهداية واذكروا الله كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين فأكبر نعمة وأجلها عليك أيها المسلم هداية الله سبحانه وتعالى لك إلى هذا الدين إلى هذا الدين الذي لا يقبل الله سبحانه وتعالى دينا سواه فاذكر الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون فتكبير الله وذكر الله في هذه الأيام دليل وشاهد على شكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليك أيها العبد فلذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم في هذه الأيام يكثرون من ذكر الله فقد ثبت في صحيح البخاري معلقا أن عمر بن الخطاب في أيام منى وهو بمنى في قبته يكبر فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يكبر بمنى يكبر بمنى في هذه الأيام وخلف الصلوات وفي فسطاطه وفي وعلى فراشه وفي مجلسه وممشاه وكانت ميمونة رضي الله تعالى عنها تكبر وكان النساء يكبرن وراء أبان ابن عثمان وعمر بن عبد العزيز هكذا ذكره البخاري في كتابه الصحيح تعليقا فلذلك استحب للمسلم أن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى بالتكبير والتهليل والتحميد في هذه الأيام عقب الصلوات وبخاصة الصلوات المفروضة ثم في مجلسه ثم في ممشاه وفي سوقه وفي كل مكان من هذا اليوم إلى غروب شمس يوم الثالث عشر من هذا الشهر فهذا دليل على شكرنا لله سبحانه وتعالى الذي ذكره في سياق آيات الحج في سياق آيات الحج ذكر شكره في غير ما آية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المقبولين لا من المحرومين وأن يتقبل منا صالح أعمالنا وأن يجعلنا من عواد هذا اليوم وأن يفرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان كربهم وشدتهم وأن يعيد المسلمين إلى دينهم عودا جميلا أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah tsira da aminci su tabbata ga annabin rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka fita farkin sa zuwa tashin alkiyama yan uwa musulmi hadisi ya tabbata a cikin sunan hadisin Uqbah ibn Amir radiyallahu anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ranar Arfa da ranar yanka ta ce yau nahar wannan rana ta sallah da kuma ayyamu tashri kwanaki uku bayan ranar sallah annabi ce iduna ahlal islam su ne ranar idin mu musulmi lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi hijira ya samu mutanen madina suna da wasu kwanaki guda biyu da suke bukukunan idi a cikinsu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce da su inna allaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yawmal adha wa yawmal fitr yace Allah ya canza muku kwanakin da suka fi waɗannan alkhairi wanda kuke biki a cikin su sune ranar yawmul adha wannan rana ranar idin layya da kuma ranar idin ajiye azumi waɗannan ranaku biyu sune Allah subhanahu wataala ya musanya ma wannan al'umma ko ya bawa wannan al'umma sune mafi alkhairi daga dukkan wasu ranaku da musulmi za su nuna farin cikinsu a ciki a musulunci muna da kwanakin idi waɗanda su ne idi a wajenmu a cikinsu ne muke nuna muke ƙara fito da godiyarmu ga Allah subhanahu wata'ala bisa ga ni'imar da ya yi mana da ya zaɓe mu ya sanya mu cikin al'ummar musulmi daga ciki akwai wannan rana wannan rana ita ce cikin kwanaki goma waɗanda falalar bayanin falalarsu ta gabata waɗanda a cikinsu ake gudanar da manya-manyan rukunan hajji sannan a cikinsu ne sauran al'ummar musulmi a ko'ina duniya suke tarayya da alhazai cikin wasu daga cikin ayyukansu don su ma su yi tarayya da su cikin lada aka shar'anta mana yayin da suke cikin ihrami aka ce kada su taba wani abu na gashinsu ko na akaifarsu hakanan shi ma wanda zai yi layya sai aka car'anta masa wannan kamar yadda zo cikin sayo muslim hadisin ummu salama dan yayi tarayya da su cikin wani abu na aikin su aka shar'anta musu tsayuwar arfa a lokacin da za su samu yanci daga Allah subhanahu wataala su samu gwagwaban lada da gafara mu kuma sai aka shar'anta mana mai azumi a ranar ma mu yi tarayya da su su a ranar ranar idi ce a wajensu da haka haramun ne su yi azumi su a wannan ranar mu kuma sai aka shar'anta mana mu yi ainihin azumi a ranar don mu ma mu samu albarkar cikin wannan rana mu kuma samu gafara daga Allah subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi game da azumin arfa kamar yadda yake cikin sayo muslim hadisin abu qatadat al-ansari ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce yana kankare laifin shekarar da ta wuce da wata ta yi saura saura ka kaga ashe ana son kai tarayya da su lokacin da su ranar yawman nahar ranar soke abin hadayensu mu kuma sai aka shar'anta mana a ranar mu fita mu yi sallar idi mu kuma mu ma mu soke abin hadayenmu mu soke abin layyanmu mu yanka dabbobin layyanmu mu nemi kusancin Allah mu ma da wannan abin da za mu ainihin yanka ba don komai ba saboda rahamar Allah subhanahu wata'ala ƙofofinta na da yawa kuma suna da faɗi duk wanda ya rasa samun shiga wata ƙofa daga cikin rahamar Allah to wannan ya yi asara duniya da lahira saboda yalwar ƙofofin rahamar ubangiji wa rahmati wasi'at kulla shay wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma haka ubangiji ya kira masa tayarwaci komai to duk wanda ya kasance bai samu gurin shiga ba to wannan babu inda zai samu rahama kuma haka ubangiji subhanahu wataala ya yalwace wannan rahamar haka wannan rana rana ce ta idi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wannan rana cewa tana cikin ranar idi yawmin nahar shine yawmal hajjil akbar duk musulmi suna suna farin ciki a cikin wannan rana a cikin wannan rana za mu yanka dabbobinmu na layya mu kusanci Allah da ambatan sunansa yayin da muka zo yanka dabba za mu ambaci sunan Allah wannan ambacin sunan Allah kusanci ne zuwa gare shi ƙara tabbatar masa da tauhidi ne cewa shi ɗaya ne shi kaɗai ya cancanta a bauta masa babu wanda ya cancanta a yi wa bauta a nema a ƙasƙantar da kai a gurinsa sai shi shi yasa aikin hajji gaba ɗaya asasin da aka ɗora shi kenan tun daga farkonsa har ƙarshensa kadaita Allah ake nunawa tun lokacin da Allah subhanahu wataala ya umarci annabi Ibrahim alayhis salam da ya dora harsashen ginin wannan daki kai tun lokacin ma da ya nuna masa gurin ya tanadar masa gurin ce to gashi nan Allah tushrik bi shay'a kada ka hada kowa da ni wa tahhir baiti baiti lit-ta'ifina wal-qa'imina war-ruk'a'is sujud ka tsarkake daki na tsarkakewa gaba daya tsarkakewa ta dukkan wani abin da yake najasa ne mafi girman najasa ita ce najasar shirka da Allah najasar gumaka innamal mushrikuna najas haka najasar shirka ita ce farkon abin da za a tsarkake daki daga ita sannan daga sauran najasa wacce take ta zahiri a cikin siyakin wato jerin gwanan ayoyin da suka yi maganar hajji za mu ga ubangiji subhanahu wata'ala ya yi ta gaya mana batun tauhidi a ciki ya yi ta mana batun kadaita Allah subhanahu wata'ala a cikin siyakin ayoyin ubangiji subhanahu wata'ala yake gaya mana cewa wajtanibur rijsa min al-awthani wajtanibu qawla zu ku ne kusanci kazantar da take tattare da gumaka da kuma kazantar maganar ƙarya hunafa lillahi ghayra mushrikeena bih kuna masu tsayawa a miƙaƙƙen akan hanyar Allah ba masu haɗa Allah da wani ba ce wa man yushrik billahi fa ka'annama kharra minas sama ce duk wanda ya haɗa Allah da wani kamar ya ainihin sun tumo ne daga sama fa takhtafuhu at-tayr tsuntsaye su wabce shi su yi kace kace da shi aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih ko ko iska ta ebe shi ta jefa shi can wani guri mai zurfi saka ubangiji subhanahu wataala ya nanata batun wato ainihin kadaita Allah a cikin wannan sauraka a cikin waɗannan kwanaki kwanakin idi ubangiji subhanahu wata'ala ya shar'anta mana mai wa Allah mai masa godiya wali tukmilu iddata wali tukabbiru Allah ala ma hadakum wali tukabbiru Allah ala ma hadakum ku cika shi adadin da aka ainihin sa muku lokacin karamar sallah ce wato sallar azumi ce ku cika shi adadin kwanakin azumi sannan ku yi kabarbari hakanan a wannan Allah ce wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat ku ambaci Allah a cikin kwanakin ididdigaggu malamai suka ce su ne kwanakin waɗannan kwanaki na goma goma sha ɗaya sha biyu sha uku na wannan wata ita ambatan Allah Allah subhanahu wataala ya rushe al'adar jahiliya kafin zuwan musulunci larabawa sukan je hajji ba don wani abu ba sai don su alfahari da iyayensu ko mutum ya alfahari da ƙabilarsa an mai da gurin hajji wajen arfa ko inda za su tsaya guri ne da kowa zai tashi yana kirari ga mahaifinsa ko yana kirari ga ƙabilarsa mahaifina shi ne wanda yake ciyar da mutane abinci shi ne wanda yake ɗauke wa mutane diya shi yake ɗauke basu sukan jama'a shi yake kaza shi yake kaza ko ya tashi ya tafaɗa alfahari da ƙabilarsa suna da ƙarfi suna da jarumta sun ci yaƙi kaza sun yi kaza Allah ya hana su ya ce da zarar kuka gangaro kuka baro arafa to kuna zuwa mash'aril haram a muzdalifa Allah ce ku yi ta ambatan Allah ba maganar ambatan iyayenku ko ƙabilarku ba ku yi ta ambatan Allah sannan haka nan ya sake cewa in kuka gama aikin hajjinku gama aikin hajji shine gama tsayuwa arfa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum idan kun gama aikin hajjinku ku ambaci Allah kamar yanda da can kuke ambatan iyayenku aw ashadda dhikra ko ku ambace shi fiye da ma yadda kuke wa iyayenku yanzu ma maganar ku ambaci iyayenku bane ku ambaci Allah aka shar'anta musu su yi addu'a kamar yadda kowane musulmi aka shar'anta masa addu'a aka rushe wata al'ada ta jahiliya wanda a da mutumin jahiliya zai fita hajji abinda zai je roƙo duniya ba lahira ba zai je ne ya roƙi Allah Allah ka kawo ruwa amfanin gona ya kyau shi abinda zai kai shi kenan ko ya roƙi Allah dabbobinsa su yawa ko ya roƙi Allah mulki ko ya roƙi Allah ƴaƴa ko arziki ko kasuwanci abinda kawai zai kai shi kenan Allah ce waɗannan ba su da rabu a lahira ya nuna masu cewa a samu a rika ambatan Allah a kuma roƙi Allah duniya da lahira ba a hana ka ka roƙi duniya ba amma kan duniyar ta zama ita ce ta cika zuciyarka cewa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq cikin mutane akwai wanda kawai Allah ba mu duniya ba mu duniya amma ba ya da rabo a lahira ce wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban ce to daga cikinsu akwai wanda zai ce ya Allah ka ba mu kyakkyawa a duniya ka ba mu mai kyau a lahira ka tsare mu shiga wuta to wannan shine ake bukata ita ce addu'ar da annabi ya fi lokacin da yake dawafi idan ya zo tsakanin ruknul yamani da kuma hajarul aswad dan wannan tsakanin anas ya ce ban ji shi yana faɗar wani abu in banda rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban sannan Allah ya ce wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat ku ambaci Allah a cikin kwanaki ƙididdigaggu malamai suka ce su ne waɗannan kwanakin da muke ciki ku yawaita ambatan Allah haka sahabbai suka kasance suna aiwa ambatan Allah ya ta zo cikin sayar bukhari ya ruwace shi mu'allak daga umar ɗan khattab yana ya ce yana mina daga tantinsa fi ƙubbati yana cikin tantinsa sai ya ɗaga murya ce Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd sai mutane a can masallaci su ji ana yi sai su kama yi suma mutane a kasuwa sai su kama yi hakanan sayyidina Umar ibnu Abdullahi dan Umar shi ma ya kasance yana ambatan Allah a cikin kwanakin mina kwanakin mina sune na 11 na 12 na 13 yana ambatan Allah a ciki ce yana ambatan Allah yana ambatan Allah a fi firashi fi fistati a cikin tantinsa a kan shimfidarsa a lokacin da yake tafi ko a lokacin da yake zaune yana ambatan Allah kuma mata da maza kowa an shar'anta masa ya ambaci Allah wa khalfas salawat da bayan salloli bayan salloli musamman ma na nafil na farilla ambatan Allah a cikin waɗannan kwanaki su ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyamu aklin wa shurbin wa zikrillah ranaku ne na a ci a sha a ambaci Allah sauraka rana ce ta murna ana san a nuna murna a nuna ainihin wato soyayyar juna da taimakon juna a cikin wannan kwanaki kwanaki ne da ake son a ga cewa an shigar da farin ciki a cikin zukata ya tabbata a cikin sayul bukhari sayyidina umar sayyidina abubakar aisha take cewa sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya shiga ya shiga gidan annabi sallallahu alaihi wasallama tare da aisha akwai wasu ƴan mata ƴan yara suna suna suna suna kada dindufa suna waƙen su sayyidina abubakar ya ga ga manzo Allah lullube a cikin bargonsa ga wasu yara kuma suna kada dufa suna suna waka sai na umar yace abi mazmuri rasuli abi mazmuri shaytani fi baiti rasulillah yanzu sautin shaydan kuma a gidan manzon Allah to wannan kada kade sautin shaydan a gidan manzon Allah ya zabura zai hana su annabi sallallahu alaihi wasallam yace da'ahuma fa inna likulli qaumin 'ida wa hadha 'iduna ka kyale su ko waɗanda mutane suna da ranar idinsu wannan ita ce ranar idin sauraka rana ce da ake ainihin nuna farin ciki da nuna murna to duk da wannan kuma dole ne a kiyaye dokokin Allah ba daidai ba ne don an ce ka nuna murna ka saba wa Allah saba wa Allah butulce wa ni'imar Allah ce wannan ni'ima ce ta ubangiji in ka saba masa a cikin wannan kwanaki to ka bitilce masa ne ka zama ilal ladina baddalu ni'matallahi kufra ka canza ni'imar Allah da bitulci saboda a guje wa abin da zai zama saban Allah ne duk abin da za a yi na farin ciki a yi shi a cikin iyakokin shari'a kada a fita daga layin shari'a da sunan farin ciki wannan ba zai halatta ba saboda haka za mu nuna farin cikinmu a cikin waɗannan kwanaki kuma duk da wannan ba za mu manta da 'yan uwanmu ba waɗanda suke wasu ƙasashe da ma cikin ƙasanmu waɗanda suke cikin wani hali na ƙaƙalikayi waɗanda su wannan farin cikin da kake ji da wannan ɗanɗanan da kake cikinsa na daɗi da kai da 'ya'yanka da matanka su sun rasa shi ba abin da za su ci suke magana ba tsira da rayuwarsu suke magana ana kashe su ana azabtar da su ana gallaza musu yan uwanmu yan gidan hijira waɗanda suke rayuwa a gurin da duk wani abin da ɗan adam zai buƙace shi na rayuwa babu shi babu ki kula da lafiya babu kula da tsaro babu kula da abinci ballantana ilimi suna cikin wannan mawuyacin hali a rika tuna su kada a manta da su ka tuna 'yan uwanmu da suke wasu ƙasashe kamar musulmin myanmar musulmin rohingya da ake kashe su mabiya addinin buza suke masu kisan kiyashi a yanzu duniya tana gani ana yi musu yankan rago yayin da duniyar musulmi suke yanka dabbobi su kuma su ake yankawa a cikin kasar ga hotuna nan sun cika duniya duk kafofin sadarwa na zamani dauke suke da hotunan waɗannan bayan allah ana yanka su a ƙasar bama duniya tana gani babu mai buɗe baki ya yi magana ba wanda ya damu da abin da ake yi musu ba don kowa ba saboda su musulmi ne ba don wani abu saboda su musulmi ne da yau ba musulmi ba ne ake musu wannan yankan ragon wanda duk duniya tana ganin hotunansu a kayan da mace a yi mata tsirara haihuwar wata a sa wuka a yanka ta yankan rago a tara kwano a cika shi da jininta a ɗau hoto a saka a cikin youtube ko a saka shi a facebook duk duniya tana gani a je a ƙona gidaddajinsu idan sun fito a bisu da sara babu bambanci tsakanin tsoho da tsohuwa da yaro da mai lafiya da mai lafiya kowa kisa ake bayan an ƙona garuruwansu an ƙona gonakinsu su ma a bisu a ƙona su a kama su a yi ainihin babban rami a sa su da ransu 'yan sandar garin na gani a tsaya a ga an binne su da rai wannan tun zamanin ashabul uhudud da muka ji wannan ba mu sake jin sa ba sai yanzu yake faruwa a Myanmar a ƙasar Myanmar a Bama duniya tana gani yanzu a cikin 'yan kwanakin nan a yau a yau nake karantawa wakilan majalisar ɗinkin duniya wai sun nemi biza a ba su suje su duba su yi bincike ƙasar ta ce ba za ta ba su bizar ba akwai wata ƙasa ta duniya da za ta yi haka yanzu a kyale ta amma saboda saboda musulmi suke kashewa idan suka rarraki musulmin yan rohingya ɗin suka rarrake su suka shiga ruwa a kwale-kwale wanda shi kansa kwale-kwalen mutuwa ne tana yi wa ba a je ko ina ba zai kife duk a faɗa ruwa a mutu amma haka za su shiga su nufi bangladesh suna ga 'yan uwansu musulmi ne suna zuwa isa bakin gabar teku bayan sun kwana uku ko hudu ko biyar suna tafiya a cikin ruwa akwai yiwuwar su kai akwai yiwuwar su mutu a ciki suna zuwa gaba za su samu an cika da sojoji da 'yan sanda suna zuwa a rarake su a ce su koma ba kasar su bace ba su shiga ba ba su za su shiga ba kuma har kasar alfahari take cewa mun tsare iyakokin kasanmu mun hana 'yan rohingya su shiga saboda ba 'yan ƙasa ba ne su kuma can an ce da su su ma ba 'yan ƙasa ba ne sun shekara shekaru ɗaruruwa a yankin arakan amma an ce su ba 'yan ƙasar ba ne an taɓa yin wani mutum a duniya da ba da ƙasa ba zai yiwu ba amma duniya ta rufe ido ana ji ana gani saboda haka mu ci gaba da su musu addu'a Allah subhanahu wata'ala dora su akan azzalumai yayi musu maganin zaluncin da ake musu ubangiji subhanahu wata'ala yayi kace-kace da waɗannan makiya Allah masu bautar addinin buza a cikin ana cikin wannan zaka samu wasu kasashen musulmi suna ba su guri wai suna gina gurin bautar su can kuma suna ainihin kashe musulmi yan uwansu اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الله
استقيموا واعتدلوا صووا صفوفكم يرحمكم الله أديديتا استقيموا الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى